الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ترى قوات رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da 21 ga watan hudu a gregorian kalanda 2021 a don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi masjid wanda aka fi sani da masallacin miyacci a kuma idan ba manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratul ma'ida mun kwana a aya ta shida za mu tashi kan aya ta bakwai kafin nan akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa malam tambaya ta shine tambaya ta ita ce a yi mun bayanin yadda ake ciyarwa na abinci da faffe da kuma yadda ake ba da hatsi a matsayin ciyarwa a matsayin ciyarwa shi ma wassalam to yadda ake ciyarwa ya danganta idan mutum ana bin sa azumi ko kuma misali ba zai iya azumi ba ko dai wata larura da ta kai cewa ciyarwa zai yi to ɗayan uku imma dai kullum idan aka yi azumi a zuba abincin da zai kosar da miskini a nemi miskinin a bashi imma kuma a ainihin wato hada adadin abincin da zai ciyar da mutum talatin misali a ce rabin kwanon shinkafa ai zai koshi mutum ɗaya ko misali to sai a yi kwano sha biyar shine kenan na kwana talatin sai a samu kamar dubu goma ko sama da haka a ɗora a matsayin kuɗin da za a sai kayayyakin da za a hada wannan abincin to ya danganta idan lokacin da ake ciki ana cikin walwala to ba laifi dan an bawa mutum ɗaya gaba ɗaya da abincin da kuɗin duka idan kuma ana cikin kunci na rayuwa da tsadar abinci da matsalar yunwa mutane ba sa samun abin da za su ci yadda ya kamata to a kakkasabta a rarrabawa mutane daban-daban an samu wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas shi da ya tahi ya bawa mutum talatin ne ma'ana kowanne cin abin mutum mutum ɗaya to amma wannan yana da alaka kamar yadda malamai suka ce da yanayin lokacin wataƙila lokacin ana cikin kunci ne da yunwa don haka a rarraba kowa ya samu ya dan samu abin tabawa ya fi a dunkule a bawa mutum ɗaya kamar zakka ne haka ita ma zakka idan lokacin da aka yi ta akwai walwala to a bawa mutum ɗaya don ya yi jari wannan babu laifi amma idan lokacin da aka yi ta akwai kuncin rayuwa da talauci a cikin mutane da rashin abinci to a guggutsura ta a bawa mutane shine abin da yafi an gane magana da kyau ko wallahu ta'ala alam ko kuma a ainihin wato dafa abincin na mutum talatin wanda za su ci su koshi sai a samu wata daba ta miskinai sai a je a kai daron gaba daya a dire musu da fiyo wata da komai ya ce to bismillah su talatin su kewaye daron su ci su nak su sha ruwa don aka yi haka an ciyar da azumin ramadan din gaba daya wannan duka wasu malamai sun ba da fatawar haka wallahu ta'ala alam assalamu alaikum malam Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malam ga tambaya ta amin Allah ya ƙara wa rayuwar mu albarka ga baki daya malam ina zaune ne aha ina azumi ne na biya ina azumi ne na yi biyu sai na huta sakamakon ina da cikin wata bakwai malam in na ɗauka da ƙyar nake kaiwa zan ciyar zan ci gaba da hakan malam ko kuma a mun bayani ma'ana tana da ciki ne na wata bakwai idan ta ɗauki azumi yana wahalar da ita to wataran sai ta ɗanyi ƙwaya biyu da ƙyar ta kai sai ta kuma ɗan huta na kwana biyu sannan sai ta ci gaba gaskiyar magana idan za ki iya ci gaba da hakan to gaskiya babu laifi saboda wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna yin azumin ya fi muke alheri in dai ba zai cutar da ke ba ki dan yi kwana ɗaya biyun ki huta ki dan yi kwana ɗaya biyun ki huta ya fi a ce kwata kwata ba ki yi in kuma abin zai kai matakin yana cutar da ke ko dan cikin ki to ki dakatar kawai ki ciyar wannan shine abin da ya fi saboda gudun kada ki cutu ko kar dan cikin ki ya ainihin wato cutu an gane maganar da kyau ko wannan shine a takaice sai mai wannan tambayar take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara girma da ɗaukaka amin Allah ya ƙara mana girma na mutuna daraja da kima ta duniya da lahira da ɗaukakar duniya da lahira malam dan Allah menene hukuncin auren da aka yi bisa yarjejeniya ko bisa yarjejeniya ya kuma menene Hmm? Eh malam wannan auren ya halatta ma'ana aure ne aka yi bisa yarjejeniya to ai baki faɗi yarjejeniyar ba ko yawa kulli amrin kuma lazimun lil aqidi bil bai'i wan nikahi wal maqasidi illa shurutan halalat muharrama aw aksuhu fa batilatun fa'alama haka Nasiru Sa'adi ya faɗa a cikin alqawaidul fiqhiyya nasa duk abin da za a sa shi a bisa wani sharadi to sai a bayyana wannan sharaɗi ne idan sharaɗi ne wanda musulunci bai hana ba wannan babu laifi amma idan sharaɗi ne wanda musulunci ya hana misali zan aure ki amma ba za ki dinga sa lufaya a gidana ba idan ki dinga yafa gyale kina fita da mini skirt misali kenan i kun ga wannan ai sharaɗi ne in tace ta yarda sai a daura auren to amma ya halatta ai wannan sharaɗin bai halatta ba ina fata an fahimci magana so don haka sharaɗi sai ya zama bisa ƙa'ida da yarjejeniya ta addini da haka kin faɗi cewa kun yi aure bisa wata yarjejeniya to wace irin yarjejeniya ko kuma a'a zan aure ki bisa sadaki kaza kin yadda ko zan aure ki babu kuɗi a gurina a yanzu amma mu yi yarjejeniya bayan auren mu zan baki mota ta in sayi wata ita ce sadaki kika ce kin yadda kin ga wannan ma wata yarjejeniya ne to he ba a cika ba ko wani a makamancin haka to in dai yarjejeniyar baki bayyana ta bane da kin bayyana sai mu gane wace iri ne idan ta ci karo da shari'a sai mu ce bata halarta ba in kuma bata ci karo da shari'a ba sai a ainihin wato menene tabbatar miki da ita wallahu a'lam assalamu alaikum ana Allah ya ƙara basira amin summa amin menene wannan alaramma to malam tambaya ta shine ni ce muka samu matsala da mijina sai ya ɗau takarda ya rubuta saki sai ya yage takardan ban sani ba sai daga baya na ɗau littafin da ya rubuta sakin sai na ga alamar rubutun to malam ya matsayina a kin jangwalo kanki kai wa ya ce ai da buɗe-buɗen ku ai ko ba haka ba ne buɗe-buɗen ku ya ja muku shi yasa ba a son mace ta dinga yawan binciken abubuwan da mijinta yake ajiyewa ko ya bari in ba shi ya baka dama ba kin ga da watakila kun samu matsala ne sai ya kamata ya sake ki sai je rubuta takardar sakin daga baya ko dai ya je nemi shawara da wani abokinsa ya bashi shawara ya ce karka kuskura ko kuma ya zauna ya tsamda ransa ya ga cewa kada ya sake ki shi ma ya shiga cikin wani yanayi ya yi nazari ko dai ya ji tsoron Allah ya fasa sai ya ajiye takardar bai baki ba shi kuma bai zartar da sakin ba he yanzu ke kuma kika je a garin buɗe buɗe da bincike binciken bala'i kika je kika bankaɗo kin ga kin bankaɗo wa kanki matsala wato hi saki bai yiwuwa malamai suka ce sai da niyya da amincewa sannan da rubutawa ko kuma furtawa ko da wani miji ya rubuta takarda ya ajiye a matsayin saki to idan dai bai riga ya ɗauka ya bawa mata ba to ba a cewa wannan sakin ya yiwu ko da ta je ta gani wannan buɗe-buɗenta ne da bincike-binciken bala'inta da tali kwakwaf tanɗi malahikanin ya mande ko ba haka ba abin da ya kai ta kenan ta je ta gano amma asali bata saku ba ko da ta gani a rubuce akwai abubuwa da yawa da kuke ganin sa kamar saki kuma malamai sun ce ba saki bane yanzu he ka ji ba ta zo tana kuka ka tambaye ta me ya faru ita ce malam rufe min kofa fa yayi ya rufe min kofa wai ita ta dauka cewa idan miji ransa ya ɓaci ya sa ki ko kwado ya rufe kofar ɗakin matarsa ya tafi da kiɗin to wannan rufe kofar wai saki ne ba wanda ya faɗi wannan ma anzalallahu bi hadha min sultan ba wani dalili da ya nuna wai suke saki ne sai in an tambaye shi a kai ya aka ka kulla ɗakin matarka ka tafi da ke din sai ya ce a na sake ta ne shi kenan ya tabbata a'a ba ta min rai ta yi yasa na ce kawai ta tafi gidansu ta tafi gidansu to shi kenan kin ga wannan ba saki bane akwai wani matar ta ɓata masa rai kuma ta dinga bin sa akan cewa sai ya sake ta shi kuma yana ganin sakin bala'i ne karya ba zai bai kamata ya sake ta ba to ya san gidansu duka ba sa jin turanci sai ya ɗauki takarda sai rubuta wasiƙa da turanci sai bawa matar ya ce to maza gashi ba dai saki ba ne ta ce eh ya ce rike wannan ki kai gidanku kaga maganar ba dai saki bane eh to rike wannan ki kai gidanku kaga wanda ya ji haka tunda dama sakin take bukata sai ta dauka sakin ne cewa rike wannan ki kai gidanku ai ba saki bane cewa ba dai saki bane ai wannan tambaya ce ko ba cewa ya sake ta ba ba dai saki bane tace eh sai ce to rike wannan ki kai gidanku sai ta ce to sai ta karba ta tafi lokacin da take cewa ya sake ta tana ta jijiyar wuya amma da ya ba ta takardar turancin ya ce ta kai gidansu ya ta fara dan matsiyata mara albarka ashe ba ka da mutunci yanzu dan na ce ka sake ni shine za ka ba na takarda ta kaza kaza ya ce ni dai ba na ce ki kai gidanku ba ta karɓa ta tafi da suka je suka buɗe takarda duk ba a wanda ya gane me aka rubuta suka dinga an taya masa ashar dan matsiyata dan kaza kaza kaza kaza kaza ana cikin haka sai ga wani daga cikin dangin famulin ya shigo ya zo ya samu ana ta zage-zage me ya faru aka ce ai wani ne saki wanci ya aka yi gashi gashi gashi ga ma takardar sai ce mu gani yana budewa kawai sai ya ga ya ke zunzurutun mazarutun kwankwalatin wallahi tallahi abin da ya rubuta kenan yanzu ba na fara kaunar ki yanzu ne ma na shirya zama da ke saboda haka Allah ya shirye ki Allah ya ƙara daidaita mu da ni da ke ki je gida ki kwana biyu ki dan huta in kika huce in ya so a dawo wannan yaro ya dinga tuntsu da dariya yace kuna ta zagin bawan Allah ashe shi ƙara san matarsa ma yake yi an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka a ba a cewa kawai bata tasa ko kawai dan ta ga wani rubutu ko ta ga wata takarda haka kawai ta hukuntawa kanta cewa tasa ko ba haka ake yi ba har sai miji ya yi furubin cewa lalle wannan abin da ya rubuta yana nufin saki ne an gane magana da kyau ko Allah ya shiryar da mu kamar yadda muka faɗa mun kwana aya ta shida za mu tashi kan aya ta bakwai ala ramami Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى التقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم نعم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wadkuru ni'imatallahi alaikum, ku al'ummar musulmi ku tuna ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi a kanku, wa mithaqa alladhi wathaqakum bihi da kuma alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙulla tsakaninsa da ku, idh qultum sami'na wa ata'ana lokacin da kuka ce kun ji kuma kun yi ɗa'a dangane da abin da Allah maɗaukakin sarki ya sauke muku ya kuma turo muku na manzo Allah ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah alimun lalle Allah maɗaukakin sarki masani ne bi zati sudur da dukkanin abubuwan da suke cikin kiraza malamai suka ce wannan Allah maɗaukakin sarki yana faɗa ne lokacin da mumine suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a dukkanin wanda ya mubaya'a wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma ya amince da manzancinsa tun daga zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama har zuwa yau da muke magana wannan da su irin wannan mumine ake waɗanda suka sallama wa da'awar Allah da kuma kiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ku tuna wannan ni'ima a kanku domin wannan turo annabi sallallahu Alaihi wasallama ni'ima ce akan mutane inda a ce mutanen sun sani saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa karamar rahama bace ga bayi ba karamin alheri bane ga mutane ba karamar daraja bace a ce kai mabiyinsa ne kuma kai mai bin tafarkinsa ne da addininsa da tsarinsa wannan idan Allah ya sa kana cikin wannan tawaga to ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala shine yace ku tuna ni'imar da ne akan ku da kuma alkawarin da na kulla da ku cewa za ku bi ni ku ainihin wato bi min da'a ku yi abin da nake bukata ku kuma tabbatar da abin da nake kai ko na turo manzona a kai ku tuna wannan cewa mun yi haka da ku kuma mun yi alkawari da ku idh qultum sami'na wa ata'ana wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha alimun bi dhati sudur Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kunu qawwamina lillah ku zamanto masu tsayuwa dangane da ainihin wato al'amarin da Allah ya dora ku akai ma'ana ku zamanto masu tsayuwa akan digadigan ku na imani ku zamanto masu tsayuwa akan digadigan ku na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku zamanto masu tsayuwa akan sallah masu tsayuwa akan ainihin wato duk wata nau'in ibada da Allah madaukakin sarki ya turo manzon Allah akanta shine kunu qawwamina lillah ku zamanto tsayuwa masu tsayuwa tsakaninku da Allah shuhada a bilkisti ku zamanto masu yin shaida ta adalci duk lokacin da aka kira ki ko aka kira ka shaida akan duk abin da za a kafa shaida da shi kuma ka san abin kuma za ka ba da shaida akan abin to ka ji tsoron Allah ko ki ji tsoron Allah wajen ba da shaida ta gaskiya shaida kuma ta adalci shaidar da ba za a zo ana kwangaba kwan baya ko kuma a gane kin yi karkata zuwa wani guri ba alhalin ba haka abu ya faru ba ki ba da shaidar karya karki yadda ke haka shine shuhada'a bil qisti wala yajrimannakum shan'anu qaumin kada kyama da kuma kiyayyar wasu mutane ya dauke ku ala Allah ta'dilu ku yi musu menene adalci Allah madaukakin sarki ce karku kuskura ku yi wannan ku tabbatar da cewa lallai za ku rike adalci akan abin da duk ya faru ko da ku wanda kuke za ku yi magana a kansa ɗin nan baƙiyinku ne ko ku kuma maƙiyansa ne kar ku kuskura ƙiyayyar da ke tsakaninku da gabar da ke tsakaninku ya hana ku yi masa adalci yasa aka samu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya gaskata shaidanin aljani tare da cewa shaidanin aljanin nan ba ainihin wato musulmi ba ne ba kuma kan tafarkin allah yake ba amma da ya magana sai manzan allah ya gaskata shi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da shi a aljanna manzan allah yana ba shi dukiyar zakka yana ajiyewa a cikin sito kullum sai ya je sai ya buɗe sito sai ya je samu an ɗebi wannan dukiya idan abinci ne an ɗiba in kayan kuɗi ne an ɗiba ya rasa waye ne yake masa wannan barnar wata rana sai ya tsaya gadi yana kula da wannan taska domin ya ga me ya faru ko me yake faruwa kawai yana zaune kawai sai ya ga wata dabba tinkis tinkis katuwar dabba ya dauka dabba ce normal dabba kawai da ta zo ta jinginu da jikin su to din katangar su to din kawai sai ya ga ya zama wani dan dattijo dattijo hakan nan kawai ya narke a jikin ainihin wato katangar kawai ya hige cikin su to din yana tsaye na kallon ikon Allah wannan tsoho ya shiga ya ɗebo kayan abinci da kayan alatu da kayan abubuwa ya narko a gadon bayansa ya sake jinginuwa a jikin bango kawai sai gashi ya fito waje zai gudu sai abu huraira ya taraf sai dambe shi sai ce na kama ka ashe kai ne amanar da annabi ya bani kake sacewa sai ce ina roƙonka don Allah ka yi haƙuri wallahi yunwa ce ta min yawa iyalai na ba abinci kaza kaza kaza kaza kaza abu huraira sai tausaya mishi sai ce to tunda dai ka ɗiba ne dan ka ci ba wai dan kai barna ba ka je amma kar ka sake dawowa yace shikenan an gama suka rabu a haka me zai faru wata rana sai abu huraira ya ga abin ya ki denawa ana ta ɗiba sai ya sake zuwa ya gadi sai ga wannan dabba dai ta taho tinkis tinkis haka ta zo jikin katangar store din ta manna jikinta kawai sai ya zama wani tsoho kawai sai ya kule a ciki ya ɗebi kaya ya ɗebi kaya sake jingina jikinsa sai gashi ya fito sai ya sake rike shi ya dinga bayyana masa uzuri don Allah don Allah ka yi haƙuri don Allah ka yafe mun kaza kaza kaza kaza Abu Huraira sai ya sake tausaya masa a karo na biyu duk lokacin da suka yi haka da Abu Huraira idan Abu Huraira ya je gurin manzon Allah sai annabi ya tambaye shi ma fa'ala bi asirukal bariha me kuka yi da bakonka na jiya ma'ana annabi Allah ba shi labarin abin da ya faru tsakanin Abu Huraira da wannan shaidanin aljani sai ce ai gahi gahi ya ambata min uzurruka sai manzo Allah ya ce masa wallahi zai dawo ka ƙara gadi zai dawo yace sai da suka yi haka har a karo na uku to a karo na uku ne fa Abu Huraira da ya tarbiya dankehi sai ya ce la arfa annaka ila rasulillahi yau kan ba abin da zai raba mu da kai sai na kai ka fadar annabi muhammadu tunda ka yi karo na farko na ma nasiha ka ce uzuri ba abinci a gida na rabu da kai ka yi karo na biyu na riƙe ka ka ce a yi haƙuri na rabu da kai yau kan ba abin da zai raba ni da kai sai mun tafi gurin annabi da kai ai dukiyar ni ma ba tawa bace ajiya aka bani to a nan ne sai shi wannan shaidanin aljani ya ce ka yi haƙuri zan gaya maka wani sirru sai ce menene sirrin ya ce duk lokacin da ka zo kwanciya ko ka zo ajiye wani abu naka ko kika zo rataye jakarki ko kika sa kudinki a fosa ko wani a makamancin haka ko kika zo kwantar da 'ya'yanki ko menene ka zo yi ya ce bayan kayi ka karanta ayatul kursi wannan ayatul kursi za ta yi maka maganin ni da nake zuwa nake maka sata da kuma duk wanda yake da ɗabi'a irin tawa don haka wannan gine magani na in dai za ka kulle sto din nan da ayatul kursi to ba za a ƙara zuwa ɗiba maka kayan abinci ba ya ce haka ne ce eh sai ce to shi kenan marawaicin hadisin ya ce dama kuma sahabbai suna da kwaɗayin irin wannan alherin don haka sai abu hurera ya ce to shi kenan daga yau karka sake dawowa ya ce wallahi ba zan dawo ba ya ce ai yanzu kan na gaya maka magani na ai ba maganan dawowa ai kana karanta ni ma ban isa in zo gurin ba shi kenan abu hurera sai ya sake shi to za a karɓi ruwayar hadisi a gurin ɓarawo jama'a wanda ya saba ƙa'idojin marawaita inda bai zama adali ba ɓarawo ya ba da ruwaya za a karɓa ba za a karɓa ba don haka sai abu huraira ya tafi silsilatul ahadisu sahiha inda jeren giyar hadisai ingantattu suke shine gurin manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo abu huraira ya ce masa ya ce masa me ko ya faru da bakonka na jiya sai ya ce ai gashi gashi yadda muka yi amma ya faɗa min cewa ayatul kursi tana maganin ire-irensa da sauransu sai manzon Allah ya ce masa sadaqaka wa huwa kadhubun abin da ya faɗa maka gaskiya ne tare da cewa shi din magaryaci ne ina ma'anar wannan tare da cewa mutumin banza ne amma tunda ya faɗi magana ta gaskiya ya kamata a gaskata shi ko ya kamata a ƙaryata shi a gaskata shi to wannan shine adalci wannan shine adalci an gane magana da kyau ko duk mutumin da ya abin da ba daidai ba kuma ya zamanto akan layin banza sai kuma yau aka samu ya aikata wani abin da ya kamata ko ya dace sai a ce gaskiya wana kam yana da ɗabi'u marasa kyau amma wannan abin da ya aikata ko wannan abin da ya yi daidai ne a ƙarƙashin wannan ne malamai suka ce yanzu yau da za a ce sarkin maguzawa ya karanta kulhuwallahu in ya zo ƙarshe me za a ce masa sadakallahu azim Allah ya yi gaskiya sarkin maguzawa ya yi ƙoƙari ya karanta kulhuwa domin kulhuwa gaskiya ne don haka don ta fito daga bakin sarkin maguzawa ba za ta zama mummuna ba haka ne ko ba haka ba amma yanzu da alarama mai jan baki zai ruga ashar sai a ce Allahu akbar saboda daga bakin alarama ta fito ba za a yi kabbara ba sai a ce a uzu billahi ana rama ya yi ashar haka ne kuma haka ba saboda me saboda ba za ta zama tsarkakakkiya ba ita ashar din dan ta fito daga bakin ana rama to wannan shi ne adalci duk yadda ke zaune da kishiyarki idan ta abin da yake daidai ne tare da cewa kina cika baki kina zumbura baki kina jin cewa ba ta miki adalci amma wannan lokacin da ta yi wannan abin na gaskiya da gaskiya sai ki gaskata ki ce duk da cewa ba ma shiri da ita amma wallahi wannan abu da ta faɗa haka yake wannan abu da ta aikata ta kyauta amma ba ma shiri da ita wannan shine adalci shine wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu kada kiyayyar da gabar wasu mutane ya sa su yi abin da ya kamata ku ce daidai ne amma ku daidaita maganan ku ce ba daidai bane ba kawai saboda tana bata miki ne ko bata kyautata miki wannan ya sa ki ƙi mata adalci cikin abin da yake na mu'amala tsakaninku Allah ya ce karke daki wannan wala jrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'adil Allah ya ce i'dilu ku ya adalcin nan huwa aqrabu littaqwa shi adalcin nan yake kusantar da mutum zuwa ga tsoron Allah idan mutum yana da adalci to akwai alamu da zai zama mai tsoron Allah ashe kenan yayin da dan adam ya zama azzalumi baya adalci to lalle akwai yiwuwar zuciyarsa ta kashe ya daina jin tsoron Allah yayin kuma da ya zama yana bawa irin wannan al'amuran muhimmanci yana kula da adalci to wannan alama ce da take nuna zuciyarsa za ta zama mai tsoron Allah yasa Allah ya ce huwa aqrabu littaqwa wannan adalcin cikin magana cikin bayani domin shi yasa ma malamai suka ce ma'anar adalci shine dora abu inda ya dace a dora abu inda ya dace mutum ne ya karanta injiniyarin injiniyarin ya karanta sai aka ɗauki ministry of health aka ba shi jagoranci kwamishina an yi adalci ba a yi ba don an ɗore abu inda bai mai ba bai dace ba mutum ne ya karanta chemistry ko physics ko wani abu makamancin haka sai aka zo aka ɗauki ministry of menene of agriculture sai aka ba shi shine kwamishina shi fa akawunta ne ko kuma shi fa physician ne ya karanta physics ne ko chemistry amma da aka tashi sai aka ba shi ministry of agri ma'aikatar noma dan Allah me zai je ya faɗa musu ba abin da zai faɗa musu to wannan yana daga cikin rashin adalci gwamnatoci suna yi mu muna yi kowa ma yana yi sai dai kawai mu tuba zuwa ga Allah mu yi kokari mu gyara ma'ana duk abin da za mu ɗauka mu ɗora shi inda ya kamata ya tabbata a ruwaya ingantacciya nu'manu dan bashir ya yi wa ɗaya daga cikin 'ya'yansa kyauta sai ya ce bari ya je gurin annabi domin ya zama shaida annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune sai ga nu'manu dan bashir sai ce na ɗauki kyautar baiwa na ba wa ɗanawa ne sai maza Allah ya ce to Allah ya sa albarka har ya juya zai tafi sai annabi ya kira shi ya ce shin ka bawa sauran 'ya'yan duka wannan kyautar sai ce a'a iya guda ɗaya na bawa sai ce to ɗayan biyu in ma dai ka je ka bawa sauran su ma imma kuma ka kwace ta hannun wanda ka bawa yace domin ni ba zan yi shaida akan me ba akan zalunci ba saboda haka adalci shine lokacin da miji yake tare da mata guda biyu shine duk abin da yawa waccar to ya waɗannan gwargwadon yanayin yadda yadda suke idan misali wancan 'ya'yanta biyar in an ɗauko abu za a bata ƙwaya biyar mai 'ya'ya biyu to a bata ƙwaya uku da nata da na mai da na 'ya'yanta wannan shine adalci domin kuma kar ku fahimci maganan amurɗe ku ɗauka cewa duk abin da miji ya yi wa mace mai 'ya'ya biyar ko shida to haka kuma za a yi wa mace mai 'ya'ya biyu ko uku ba haka ba ne adalcin shine a yi wa kowace gwargwadon ɗawainiyarta da nauyinta ina fata kuna fahimtar magana kada a ce za a ainihin wato daidaita su ko da ku wannan ba ta da buƙatar komai kun san akwai mazajen da wai saboda tsabar adalci ko dariya ya yi wa waccar matar to in ya juya ya kalli wacce masu yayan ƙara ko da ku bata bashi dariya ba an gane maganar da kyau ko ba haka abin yake ba yadda abin yake idan wannan ta baka dariya to ka yi mata dariya in waccan ta baka haushi ka tsume wannan shine adalci eh yawwa amma a ce wai ta bata ma dai amma dan waccan ta baka dariya ka yi dariya ita ma duk da ta bata ma dai kai ka yi dariya ba haka adalcin yake ba kawai daidai da abin da kika yi ki saku sakamakonsa a gurin Allah da kuma a gurin mijinki wannan shine adalci saboda haka wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa sai Allah ya ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya ambaci takawa a cikin wannan aya har kusan sau biyu zuwa ainihin wato sau uku inna Allah lalle Allah madaukakin sarki khabirun mai ba da labari ne bi ma ta'amaluna dangane da abin da kuke aikatawa ma'ana Allah zai baku labari masani ne wanda ya san komai kwakwabtun daga farkon sa har karshen sa kuma zai baku labarin duk abin da kuke aikatawa Allah ya ce wallazina kafaru lalle waɗanda sun ka kafirta okay wa'adallahu allazina amanu afwan Allah yayi alƙawari wa waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun suna da wata irin gafara wa ajrun azimin kuma suna da lada mai girma an gane magana da ke ko yasa a wani guri yake cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka aikata nagari aiki nagari malamai suka ce aiki nagari baya yiwuwa sai ya haɗa sharuɗa guda biyu zuwa uku na farko a yi shi bisa umarnin Allah na biyu kuma a yi shi bisa sunnar annabi Muhammadu duk aikin da Allah ne ya ce a yi sai kuma aka yi kuma annabi ya kwatanta yadda za a yi aka bi yadda annabin ya kwatanta to ya zama amalin salih ya zama aiki na gari sharaɗi na uku a yi shi saboda waye saboda Allah kar a yi shi saboda neman duniya ko kuma saboda wani bukata ta rayuwa don haka kenan sharuɗan sai su zama guda uku ki yi yadda Allah ya ce a ma'ana yadda annabi ya ce kuma ki yi abin da Allah ya ce ko annabin ya ce kuma ki yi saboda Allah ɗin don ya baki rada to idan kin samu waɗannan abubuwan sun ainihin wato cika akan aiki nagari to malamai suka ce lallai wannan aiki ya samu karɓuwa a gurin Allah da haka yace innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi aiki nagari suka kuma yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala kanat lahum jannatul firdaus sun kasance suna da aljannar firdausi wanda kuma ita ce a'alal jannat mafi kololuwar aljannatai gaba ɗaya ita ce firdausi domin annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce idan za ku roƙi Allah aljanna fas'aluhul firdausa ku roƙe shi ya ba ku firdaus ya ce domin ita ce mafi kololuwar aljannatai mafi darajar aljannatai ya ce ni ma a cikinta zan zauna sannan kuma yace duk wani koramu na ruwa da na zuma da na giya da na nono da sauran kayan abinci da kayan sha da ake cewa za a sha a cikin aljanna to daga ina suke zuwa daga jannatul firdaus suke zuwa wayarin aka yi daga jannatul firdausi to kaga idan kina cikin jannatul firdausi kina nan a tushe haka ne ko ba haka ba to dan haka ku roki firdausi yasa yace kanat lahum jannatul jannatul firdausi nuzula a matsayin ainihin wato liyafa Allah yace khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan aljanna la yabghuna anha hiwala ba za su samu wata mabauda ko makarkata ko makora a cikin ainihin wato wannan aljanna din ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to shine yake cewa a wa'adallahu alladhina amanu lalle Allah madaukakin sarki ya yi wa masu imani alkawari wa amilu salihati kuma suka yi aiki na gari lahum maghfiratun lalle suna da wata gafara ta musamman wa ajrun da irin wani lada azimin wanda yake mai girman gaske a wani guri yace wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati la yastakhlifannahum وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا نعم يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah madaukakin sarki ya ce wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihat Allah yayi alƙawari wa masu imani kuma suka yi aiki nagari la yastakhlifannahum fil ardi wallahi sai ya mai da su mayo a doran ƙasa ya ba su duniyan nan ya ba su lahira ga baki daya kamar stakhlafa alladhina min qablihim ko kamar yadda ya ba da wannan rayuwar ya ɗora waɗanda suka gabace su akan wannan rayuwa saboda imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya yi musu alƙawarin wannan kamar saka alfal ladina min qabli wal yumakkinannahum dinahum allazi tabalahu kuma wallahi sai ya tabbatar musu da wannan addinin da ya rije musu da shi cewa shine addinin da ya kamata su kuma wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sannan kuma sai ya canja musu tsoron da suke ciki sun dawo cikin aminci menene sharaɗin Allah ya ce ya abuduna ni la yushriku na bi shay'a idan suna son haka su bauta mun kada su yi min shirka da kowa an gane magana da kyau ko duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah madaukakin sarki zai zauna da lafiya a wannan kasar malamai suka ce wannan yana da alaka da idan an taru an bi Allah gaba ɗaya sai Allah ya zauna da kowa lafiya amma idan wasu sun bi Allah wasu sun kangare to ɗayan biyu ne za ta faru in ma dai idan Allah ya tashi ya rugunzumo bala'in ya hada da masu yin bautar da wanda ba sa yin bautar an gane magana da kyau ko domin ya ce ainihin wato wata kofi tinatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron bala'i da fitina idan ya afko ba zai shafi wanda suka jangwalo shi su kadai ba har da wanda suke zaune lafiya suka ce to wannan za ta iya faruwa na biyu suka ce Allah zai iya zaunar da wanda suka ba Allah lafiya ku kuma da kuka saba wa Allah Allah ya keɓance ku da bala'i ma'ana sai kaga mutumin kirki mai biyayya ga Allah baiwar Allah mai biyayya ga Allah sai kiga rayuwarta a tsaftace a gyare ba ta cikin tashin hankali ba ta cikin damuwa ba ta cikin kunci ba ta cikin matsala tana ainihin wato tafiya cikin nutsuwa a rayuwarta a gwanin sha'awa kin fita kuɗi kin fita walwala a gidan miji na dukiya kin fi ta samun abin duniya amma wallahi ta fi kwanciyar hankali me dalili saboda ita ta ba Allah duk da bata da wadata ke kuma kin saba wa Allah tare da wadatar da Allah ya miki to wannan wadatar sai ta zama bala'i a kanki ga kuɗin ga kayan alatun ga komai da kike bukata amma ba ki da nutsuwa ba ki da kwanciyar hankali me dalili saboda baki bi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala ba yasa hatta harkar auratayya kullum abin da muke gaya muku wallahi ku tsaya ku zaɓi abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zaɓa muku na rayuwa ta addini da mu'amala mai kyau ta musulunci wallahi akwai matar da na je na treatment ɗin mijinta ba da lafiya an maka masa sihiri wanda ya kai kusan wata biyu babu inda yake zuwa babu abin da yake iya yi wa kansa sai an masa kuma duk wani abin da inda ya kamata a je a nemi magani an je an nema a he sihiri ne sai wata kawatta wanda ita kuma mun taba yin wata magana da ita akan wata wadda ita ma ba ta da lafiya suka yi min magana na je na dan ba su iya gudunmawa ta ta samu sauki so wannan kawar ta ba ta lamba na tace maza maza ta neme ni ta neme ni da dauki ɗaya daga cikin wasu daga cikin malamai wanda muke tare da su muka je mu gidan muka samu bawan Allah malam shame shame shame shame ba abin da yake iya yi wa kansa wallahi amma in yana magana za ka ɗauka equalizer aka saka a cikin makogaransa rau maganarsa ran gaɗaɗau amma ba zai iya ɗaga hannunsa haka ba ba zai iya motsa kafarsa ba ba zai iya komai ba wallahi da ikon Allah da izinin Allah da izinin Allah mun je gidan nan bai wuce karfe tara na dare ba kafin karfe sha ɗaya sai ga bawan Allah na ya tashi ya tashi ya shiga ban ɗaki da kansa ya yi wanka ya yi alwala ya fito ya yi sallar isha da izinin Allah ya samu sauƙi mun yi kusan sati biyu muna zuwa muna kulawa da shi muna masa addu'o'i da sauransu Allah da ikonsa ya sa ya miƙe ras to sai matashi sai ta zaunar da mu tana karanta mana bala'in da suke ciki ni dai a rayuwata na shiga gidaje masu kyau wallahi ban taba shiga gidan da ya kai min wannan gidan kyau a rayuwata ba ni ban taba gani ba ban taba gani ba na shiga gurare har wasu kasashe na je a duniyan nan na zauna a wasu hotels amma wallahi ban shiga gida kuma wallahi gidan nan a Najeriya ne kuma a garin nan idan ka kuskura ka shiga gidan ba tare da jagora ba to wallahi sai ka bata wallahi sai an nemo ka sai an maka ishara cewa ga ta inda zaka buka fita amma wallahi da matan nan ta zauna tana karanta mana bala'in da suke ciki a cikin gidan abin san da ya tarawa da kowa hankali da ni da malamin da muka je wallahi kowa san da hankalin shi ya tashi na ce hajiya a cikin wannan ni'ima kuke fama da wannan bala'i ta ce wallahi ma a cikin wannan walwalar a cikin wannan zabgegen gida a cikin wannan kayan alatu da kayan karau din ta ce wallahi mana na ce to Allah ya sawo na ɗauki darasi ba ɗan ƙanƙani ba akan cewa wallahi rayuwar nan ta duniya shine ka samu nutsuwa a gurin Allah Allah ya zaunar da kai lafiya wallahi ita ce rayuwa ingantacciya amma duk wani abun duniya da kuka ganshi wallahi aikin banza ne ku zauna da matan da suke da abun duniyar amma suka rasa kwanciyar hankali su ba ku labari su ba ku labari saboda haka biyayyar Allah da bin tafarkin manzan Allah da kaucewa ayyukan sabo da ayyukan aisha da ayyukan Allah wadarai wallahi su ne ingantattun abubuwan da dan adam ya kamata ya runguma ya samu ya zauna lafiya da ubangiji amma duk abin da kika tara a duniyar nan ko kika samu a duniyar nan matukar ba akan wannan layin kike ba wallahi aikin banza ne aikin banza ne wani sai je mako miki sihiri da ke da mijinki gaba ɗaya ku kasa zaman lafiya da kwantar hankali saboda ba kya zikirin safi ba kya na yamma ba kya sallah akan lokaci ba kya azumi ba kya kaza ba kya kaza yanzu haka fa maganar da muke akwai matan da akwai matan da a ramadan din nan ba abin da ya dame suna cin abinci kuma wallahi ba larurar mata ne take damun su ba kartin mata mana ba sa sallah kartin mata mana ba sa azumi to ba abin da ya dame su banda sauran abubuwa na hayaniya ta zauna a gindin talabijin ta yi ta kallon fina-finan banza malam na hayaniyar duniya na hausa siris kaza ranar kaza karfe kaza akwai ci gaban fim kaza shine kadai damuwarta wayarta a makare take da waɗannan hayaniyar ba abin da ya haɗa ta da addinin Allah mijinta baya jin daɗinta ba ta kyautata masa ba ta mu'amalarsa mu'amala mai kyau kullum kokarinsa ya za a ya kyautata mata ya mutunta ta ya yi mata abin alheri amma ita kuma kullum kokarinta ya za a yi ta ci mutuncinsa laifi wannan idan ta masa ba ta iya zuwa ta ce wani ka yi haƙuri ka yafe mun ita tana ganin ƙasƙancin duniya ya ƙare mata idan ta zo ta ce wa mijinta don Allah ka yafe mun abin da na yi maka ta gama samun ƙasƙancin duniya kenan to wallahi ku ji tsoron Allah wannan rayuwar da mata suka ɗauka a yau a zamani gidan biki ki yi kwalliya ki ci ado irin adin da ba za ki wa mijinki ba ba za ki a gidan mijinki ba ba za ki a gidan aurenki ba amma ki tafi da samari da yan mata da mazajen da ya kamata su ga tsarecinki da wanda bai kamata ba ki je ki ta cikan rawa a gaban karci a ɗauka kuma a facebook ana nuna wa duniya cewa allah ya mana ni'ima don haka bari mu saba mishi abin da yake faruwa kenan mata sun koma ɗabi'u na arna duk bikinmu gaba ɗaya ya fita daga tsari na musulunci ya fita daga tsari na sunnar annabi muhammadu ya koma tsari na arna da yahudawa kaga matar musulmi malam matar musulmi da miji musulmi za a ɗaura aurensu a facebook ka ganta da wannan wannan kayan cocin wannan farare masu jan ƙasa hakan nan kirjinta a waje nonanta a waje hannunta a waje fuskarta a waje an yi wane ne an yi wane ne shi ya rawa ya rungume ta tsotsi bakinta a gaban jama'a ita ma ta rawa ta tsotse shi a gaban jama'a wannan ba shine abin da yake faruwa kuma iyaye suna kallo irin waɗannan abin da yake faruwa da har a aurar da yarinya a kai ta gidan mijinta wallahi tallahi ba wanda ya isa ya ganta ba wanda ya isa ya ganta ba wanda ya isa ya ganta haka za a ɗauke ta a kai ta gidan miji salin alin da idan aka yi auren mace sai ta yi shekara ɗaya da rabi zuwa shekara biyu bata je ganin gida ba amma yanzu mace ta yi ƙoƙari ta yi wata biyu a cikin gidansu za ta gallabi mijinta cewa sai ya kai ta gidansu duk rayuwar mu ta gurɓace ta lalace ta tambaɗe ta koma rayuwar arna da waɗanda ba su da addini to wannan wani irin tsari ne yasa ba za mu ji daɗin auren ba ba za mu ji daɗin mazajen ba ba za mu ji ki ta fama da kunci da bakin ciki da miji ki ta fama da ciwon hawan jini da ciwon zuciya da miji saboda kin watsar da Allah kin watsar da addinin Allah Allah ba zai taɓa sa mijin ya ƙaunace ki ya kyautata miki ba amma idan kika ba Allah kika yi haƙuri kika bi tsarin manzon Allah sai Allah ya karkato da zuciyar mijin wani daga cikin magabata wani daga cikin magabata matarsa ta saba mishi sai ce na gane sirrin aka ce me ya faru yace saba wa Allah ne nima yace ai ka'ida ne in ka saba wa Allah Allah sai ya sa waɗanda suke karkashin ka sun saba maka wallahi kowane ne kai dan haka yaje istighfari ya tuba yace wa Allah ya tuba zai ƙara ba yana dawowa gida sai ga matar ta zo tana kuka tana bashi hakuri cewa abin da ta masa bata kyauta ba tana neman yafiya saboda tunda ya tuba wa Allah Allah ya karbi tuban shi to Allah ya karkato da zuciyar mata zuwa gare shi to haka ke ma idan kina so mijinki nan ya kaunace ki kullum kina complain cewa idan kika yi kwalliya baya cewa kin yi kyau ko ba haka maza suke yi ba sai ta yi ado ta yi komai ba zai ce ta yi kyau ba kullum complain ɗinki in kika yi abinci ba zai ce ya yi daɗi ba to a yadda kika saba wa mahalicin ki kika kika ki bi dokokinsa to ba zai taɓa barki kuma ki ji daɗin miji ba wallahi Allah ba zai taɓa barki ki ji daɗi ba amma idan kika tsaya kika yi tsam da rai menene ayyukan banza da kike yi me ayyukan sabo me ayyukan barna me ayyukan aisha da Allah wadar wanda yake aka sai kika dena wallahi baki da bukatar ki cewa mijinki nayi yake baka ce yayi dadi ba nayi kwalliya baka ce nayi kyau ba baki da bukatar cewa ina son in sai jaka ina son in sai takalmi ba ni kuɗi wallahi haka kawai zai kira ki yace tas tas tas tas tas ga wannan yaushe zaki fita kasuwa an kai ki je ki saya Allah Allah sai karkato miki da hankalin shi ki sami kansa ba kan kuke so ku rike ba to wallahi har da kafafun mai kun rike wallahi ki rike kan ki rike kafafun gaba daya saboda me saboda kin ba Allah amma baki ba Allah ba kina so ki rike kan ai wallahi ko ya fa Allah ba zai ba ki rike ba wallahi balantana kai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu saboda haka wallazina wa'ada Allahu allazina amanu Allah ya alƙawari wa masu imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari lahum maghfiratun cewa suna da wata gafara wa ajrun azim kuma suna da lada wanda yake mai girma walladhina kafaru waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu ulaika ashabul jahim Allah ya ce waɗannan sune yan wutar jahim ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum Allah ya ce ya ku masu imani ku tuna ni'imar da ne akan ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyakum lokacin da wasu mutane suka himmatu akan su shimfiɗa hannuwansu a kanku ma'ana su yi muku kwaf ɗaya fakaffa aidiyahum ankum sai Allah ya kame hannayensu daga barinku wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun ga Allah ya kamata mu'mine su dogara malamai suna kawo maganganu da yawa dangane da wannan aya cewa ku tuna ni'imar Allah akan ku idh hamma qaumun an yabsutu alaikum aidiyahum ko ilaikum aidiyahum wato ku ji tsoron ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku lokacin da wasu mutane suka nemi shimfiɗa hannunsu a kanku sun kawo kisohi da yawa amma wanda suka fi shahara kisohi ne guda biyu kissa ta farko ita ce al-Imam bukhari ya rawaito ta da wasu daga cikin malamai cewa akwai mai Yahudawa da ake kiran su Banu Nadir to sai suka yi wata alƙawari tsakanin su da manzon Allah wata yarjejeniya shine duk lokacin da wasu suka taso za su yaƙi manzon Allah to wannan yahudawa za su zo su taimaka wa annabi wajen ya fatattakin wannan mutane ma'ana ba za su taimaka wajen a yaƙe shi ba sannan kuma kai tsaye su ma ba za su yaƙe shi ba suka yi wannan alkawari shi ma annabi ba zai yaƙe su ba ko ba zai ba da fawa a yaƙe su ba ya taimaka a yaƙe su ba to ana nan a cikin wannan hali sai wata rana wani abu ya faru annabi zai higa anguwarsu domin zai a yi musu sulhu na wani kisa da ya faru aka kashe wasu mutum biyu annabi zai je akan maganar diya to ya zo karkashin wani soro sun zauna suna tattaunawa sai wasu daga cikin suka ja sauran tawaga suka koma gefe sai suka ce to ku fa ga fa dama ta samu wannan mutumin dama ya gallabe ku ya ishe ku so yanzu an yi alkawari da hitowa ba yaki tsakaninmu da hito yanzu fa ya zo shi kadai in muka yi kwaf ɗaya muka kashe shi shikenan mun ruguza addinin da haka a samu wani ya hau saman wannan sauran da yake ki zaune a karkashinsa ya samu wani katon dutse ya mako masa a kai kun ga kun kashe shi kenan addinin musuluncin ya watsi suka ce kai amma fa wannan shawara ce mai kyau to suna cikin wannan shawara na su yi ko su bari sai Allah ya turo mala'ika Jibrilu sai zo ya labarta wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ji wannan ko neman izinin su bai yi ba marawaici yace sai annabi ya tashi zumbur da sauri ya tashi kawai sai tunkari hanyar madina suna cewa ka tsaya mana mu karasa yana a'a ba damuwa yayi gaba kawai ya rabu da su sai na abubakar da umar da sauran sahabbai suna zaune kawai sai suka ga annabi da sauri yana dawowa suka taho da gudu suka tarbe ya rasulullah lafiya ya ce ai kaji kaji kaji kaji kaji abin da yake faruwa sun gama shiri akan za su kashe ni allah sai ya tsinkayar da ni shine uzkuru ni'matallahi alaikum idh hamma qaumun an yabsutu ilaikum aydiyahum kissa ta biyu da suke jingina wannan aya da ita ita ce kissar annabi ya dawo daga yaƙi to suna neman gurin da za su huta sai aka samu guri wanda ba shi da bishiyoyi da yawa sai aka samu wata karamar bishiya amma mai inuwa mai daɗi sai sahabbai suka ce mu bar wa manzon Allah wannan inuwar shi ya kwanta ya huta a gurin sai aka bar wa annabi inuwar yana kwance yana hutawa ya fara bacci kenan kawai sai wani kafiri ya saɗaɗo sai ya zo kusa da manzon Allah annabi ya rataye takwabinsa a jikin wannan bishiya yana hutawa ya fara bacci kawai wannan kafiri sai je wuf sai ya ɗauke wannan takwabi yana ɗauka annabi sai ji motsi sai ya farka sai wannan kafiri ya ce wa manzan Allah manyan na uka minni wa zai hana ni kashe ka a yau sai ya ce Allah Allah shi zai hana ka kashe ni to akwai ruwayar ta zo cewa sai wannan kafiri hannunsa ya sage takwabin ya faɗi annabi ya ɗauka ya ce masa kai kuma wa zai kare zai kare ni daga kashe ka yace ai kai ne mai kai mutum ne mai tausayi mai jin kai mai kaza malamai suka ce wannan ruwaya bata inganta ba abin da ya inganta shine annabi da ya ganshi yace wa annabi wa zai hana ka kashe ni annabi yace masa Allah to ya akai ya akai ya akai Allahu a'lam daga karshe dai manzo Allah ya kira su Abubakar da Umar yace musu to ku zo ga wani mutum ya zo zai kashe ni amma Allah ya kare ni to wannan shine idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum lokacin da wasu mutane suka so su shimfida hannunsu akan ku to malamai suka ce me yasa aka ce alaikum akan ku bayan kuma annabi aka aka yunkurin kashewa sai aka ce an kashe manzon Allah an kashe duniya ne gaba daya ko ba haka bane ba dan haka sai a ce akan mu ba wai akan shi shi kadai ba domin duk abin da ya samu manzon Allah to ai ya same mu ne gaba ke daya haka ne ko ba haka ba da haka Allah sai ya lamiri zuwa gare mu gaba daya idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da wasu mutane suka yi yunkurin shimfiɗa hannayensu akan ku fa kaffa aydiyahum ankum sai Allah ya kare hannayensu daga barin ku wattaqullah Allah ya ce ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ya kamata mutane su dogara za mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muke kuskure ko tun tuman harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha kuma inda na billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh